الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى مدين أما بعد أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته majalisin tafsiri na biyar kenan a wannan shekara ta 446 bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to za mu je ga tambayoyi da muke da su fadar
السلام عليكم ورحمة الله barakatuhu yarwa take cewa malam Allah ya ƙara lafiya da imani ta ce malam na shayarwa ne to saboda yanayi na shayarwa na ka samu kaina cikin rauni ta ce to malam zan iya ciyarwa bayan kuma na fi ƙarfi na yi azumi a cikin watan ramadan ɗin da ya to wannan matsala an ta yin magana a kanta masu shan azumi kana iya kasa su bisa aya ta 183 wato zuwa kamar mutane uku Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fit'am miskin fidya to ka tsaya wurin waɗanda ba su da lafiya cikinku su sha azumi su rama cikin iddatun min ayyamin ƙididdigangun wasu kwanaki na daban kenan idan mutum ba shi da lafiya ya sha azumin nan adadin kwanakin da ya sha in ya samu lafiya sai ya rama to sai kuma wanda yake cikin tafiya nan ya ce au ala safarin safarin bin nakira ko ce tafiya an gane ko yana mai imani shi ma ya shayara to kaga ramuwa ta shafi mutum biyu ne bisa doron wannan aya babu lafiya ko tafiya sai kuma wa alladhina yutiqunahu fidya fidyatu ta'am miskin waɗanda za su iya shi da wala shine yutiqunahu in ka ce itaƙa ba kamar istita'a ba istita'a iya abu ma babu ainihin taklifa mai yawa amma itaƙa yin abu akwai wahala sosai misali daga wannan teburin da yatsa ɗaya wannan taƙa ke ba istita'a ba tunaka waɗanda za su yi azumin nan da wahala su sha a masu ciyar to kaga ya hada wanda yake tsoho ne wanda tsofar ta kai gaskiya ba zai yaza ya ci ya ciyar ya sha azumi kenan ma'ana ya to sai aka riskar da mai ciki ciki ita a dalilin ciki in ka ce ta yi azumi za ta sha bakar wahala ƙila ta takura ɗanta ma ya takura a ciki haka mai shayar da nono ita ma an kace ta yi azumi za ta sha bakar wahala saboda ruwan nonon zai janye ta takura ku fahimci abin daki daki to da haka wadda take mai ciki ko mai shayarwa za ta ainihin sha azumi sannan ta ciyar da abinci duk lokacin da rana ta faɗi to amma ita ana ta yanayin tana cin abinci can kuma sai ta ji za ta iya ta shi kenan menene zafi ai kamar ko kai ne matafiyi sai ka ji kai a tafiyar nan ne zan yi azumi tare da kana da gara basar cewa ka sha amma na ganin zan iya zan tafi sokoto zan tafi maiduguri zan tafi lagos kaza kaza kaza amma ne ina da karfin yin azumi to kai azumin kamar kada wani ce da kai dan me kake azumi a ai zan iya masu na ji ba zan iya ba to ka sha to haka ke ma a nan lokacin da kika ga lallai lallai ba zan iya yau ba kina nan kan hukunci ki na ki sha ki ba da ciyarwa sai kika ji a yau ina da sararawa shikenan ki azumi akalla zai rage zai rage miki ma adadin kwanakin da zaki ciyar Allah ya sa an fahimci wannan matsala da kyau wallahu a'lam wa Allah billahi ya saka alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa baya daga yar uwa ta ce malam a taimaka mana yar uwa ta ce ta aikata kuskure da tafi ƙetare ta je aka canja mata sassan jikinta ta dawo malam wallahi ba ta iya zama sai ta sha magani saboda raɗaɗi da take ji to kuma yanzu ga azumi ya zo malam yaya hukuncin ta yake
to da farko dai la haula wala quwwata illa billah malamai dama sun ce kullu amri la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da yake la lil ba dan Allah bane karshe a ce inna lillah rashin gode ma Allah kan ni'imar da ya miki ne dan mai Allah ya yi ni bakar fata ina so in zama farar fata to shi ke inda ba gode wa Allah ba sai ka dace da da sauransu na bada misali ne kawai Allah da ya yi ki a kamanninki a yanayinki a zube ɗinki a rini ɗinki da Allah ya rana ki Allah ya kasa ne ba da ilimi ba to sai kika ce kina suke a canza miki halitta yar uwa haramun kika yi ai domin da za ki mutu a lokacin kina da babbar matsala a gabanki ita kanta tafiyar zuwa wannan aika-aika ɗin sabo ne duk wanda ya taimake ki da kuɗi na ke tafiya ya taimaka miki kan sabon Allah saboda halittar Allah ne miki gamsu da ita zaman ka lafiya yadda Allah ya kashi kenan kayan da ya baka yi kanka to saboda haka kamar bike da da kaddara da mutawar to wannan ke da kika je aka yi miki abin da aka yi miki da kika dawo sai kika gamu da matsala har zama mana gargarinki a dalilin zafi na wancan aikin akwai yiwuwar abin ya kai ga rasa ranki to ki ce da Allah ne ubangijin kin ya ce wance da na yi ki ban iya ba kenan misali misali a wadda ba za ki ce to gaskiya muna roƙon Allah albarkacin irin wannan gangami na yan uwa musulmi muna roƙon Allah ya gafarta mu mu ma ya gafarta mu da saboda musulmi idan ya kore ka tausaya mai aikin shedan ne sai dai idan ke kin damu ne da ba ki a iya ba ki ma damu da makin wannan laifin ba to wannan kuma tsakanin ki da Allah ya kamata ne ma ki nadama ta abin da kika yi ba wai kina jin raɗaɗin rashin zaman shi fi damar ki ba a'a wannan abun ma ta da hankalinki tuku wannan shi ne saboda mai lahalari da ya ambaci sharuɗan tuba ya ce annadamu ala ma'afat yin nadama me yasa ne kaza Allah yana son mutum ya nuna karaya da nadama Allah mun karaya mun tuba kan zunubanmu Allah ka gafarta amin ubangiji wannan baiwar ka ce kai kasanta ya Allah shaɗan ne ya yi mata wannan mugun wasa Allah ka yafe mata amma dangane da azumi ito yanzu hukuncin ya hukuncin mara lafiya ne ba yi tun kowane ba ne an yi miki aiki ba ki gama rorewa ba ko ba haka ba saboda kan hukuncin ki mara lafiya ne sai ki sha azumi adadin raɗaɗin da ya hana ki azumin sai ki sha azuminki sannan kirama muna tare da wannan aya ta 183 maridan aw ala safarin fa'iddatun min al-wafa sannan ki cigaba da istighfari da tuba zuwa ga Allah idan raɗaɗin ya tafi sai ki azumi idan ku ya ci gaba har warakarsa azumin ramadan ya wuce shikenan sai ki sha sannan kuma kira ma kwanakin da kika sha amma ki ci gaba da jin raɗaɗin wannan abin da kika yi bai kyauta maka ki ba Allah ka tsare maka kare na
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya biya bukata. Yake cewa malam mu direbobi ne guda biyu muna tafiya a jere tare da ɗan uwana yana da barna baya alaici sai haɗari ya same shi ya bige wani to bayan ya bige shi kafin a zo a ɗauki wanda ya bige din ya ce sai shi kuma ya zo ya fita kansa to ya mutu malamai ne da hukuncin in na fahimce ka da kyau ku biyu ne kuke tafiya sai ɗan uwanka ya buge wani a gaba sai ya faɗi wata abin fahimta shi ɗan uwan shi ke gaba ke baya kake to lokacin da ɗan uwanka ya kaɗe wancan mutumin da ya faɗi kai kuma sai ka bi ta kan shi sai ya mutu to tambayar ita ce shin lokacin da ɗan uwanka abokin tafiya ya kaɗe shi ya faɗi ya mutu ne nan take ko bai mutu ba wannan muhimmi ne musamman in ya riga ya mutu to kai kawo gawa ka sake takewa bayan kashe gawa ka sake takawa takewa idan ko a'a yana da sauran numfashi kai ka zo ka karisa shi to dole a sake bincike idan kaɗe shi da na farkon nan ya yi bugun kaɗewar ya kai a cika ai ba ma zai rayu ba to a lokaci guda kai ma nan dai kawai ka ƙarisa shi ne kawai ya kaga kamar ai rago ne al-mawqudat wal mutaraddiyat wal nadihat wa ma akala sabura al dabban da aka buge ta bugu mai karfin gaske misali rago mota ta kaɗe shi ya dinga harbawa kawai ga alama mutuwa zai to idan kun sa wuka ya an mushe kuka yanka domin in kuka bar shi wannan bugun ku ba shi minti goma zai mutu sai an kalli wannan don ka sa wuka ba zai tafi ne to idan wanda ya buge shi nan ya taba masa inda ba a rayuwar aka taba misali kwanya ta fashe ko zuciya ta fashe misali misali fasa to kaga magana cewa in ka take shi wani na farkon shi kashe shi misali kai kawai ka taka sawun barawo shi yasa idan ana neman hukunci na shari'a a nan tunda akwai karikice na zamani na bincike likita ya zo mana autopsy ko postmortem menene ya haifar da ka likitoci su yi mana bayani shin eh gaskiya iya bincike bincikenmu ya nuna mutumin nan bugun farkon na ya isa ya kashe shi domin za ka fi hukuncin Allah ne to tun da akwai hanyoyin kaiwa ga abu menene laifi barin ba ku misali idan mutum yana tafiya da mota da shi da matar shi sai suka yi haɗari duk suka mutu Allah kiyaye da aka zo kan gawarsu ba a san waye gawar mutuwa ba a wurin babu gado saboda sharaɗin gado a tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado da mutuwar da za gada rayuwa da mutuwa yanzu nan kai ka zo matar za ta iya gadon mijinta shi ma zai iya gadonta to ya riga wani mutuwa buku sani ba amma inda wani zai ce a'a lokacin da na zo na tadda matar tana harba numfashi sama-sama shi mijin ya mutu na akwai gado za ta gaji saboda an same ta da mai ragowar numfashi to a nan wurin menene laifi mu nemo masana likitoci in zai yiwu in suna da na'urar da za ta tabbatar mana wane ne farkon mutuwa in zai yiwu sai mai amfani da kwarewarsu ai ilimi ne ai fasalu ala zikir in kuntum ta ta'lamu to Allah likita a gano mana don muna son rabon gado ne in suka ce gaskiya ban ba ma iya tabbatar da kome musu to a nan wurin ba ku gado tsakaninsu tare da gado kasan abin da za a raba kuma to haka za a iya amfani da irin wannan kwarewar don mu tabbatar da kai din nan kai ne kai dalilin taba shi da kai ne ya mutu ko dama tunkuyar farko ce ta kashe shi wannan muhimmi ne shi yasa ba da fatawa kai tsaye mai wahala ne a wannan gabar illa iyaka a ce ga dai bayanin yadda yake in an yi tabbatar da cewa a'a shi na farkon nan su ma kawai yayi shure shi bai kai kashe kai ne ka take shi to kai ka kashe shi kun fahimce ne idan ka na farkon ne to haka da lamarin yake to sannan kuma akwai wani abu yanayin tukin mota da matuka ke yi yana da tasiri wanda ya tuka mota ya sukwani mota ya zabure ta tana gudu gudu na fitan hankali sai ga mutum ya kaɗe wani ya faɗi ya mutu sai zai na ce malami ina tuke ne to kuma sai na kaɗawa ne ya za a yi sai mu ce sai mun kalli ɗabi'a da yanayi na tukinka inda ma tukin ganganci kake yi misali kana da mota mai malejin gudu 250 kana su kwanarta a 240 ina za ka to nan idan ka buge shi kisan ganganci kai ba magana ka fara za a kashe rai ne annabsu bin nafsu ya kamata musan da wannan ko kai ka san motar nan kwata-kwata ba ta da burki kuma ka sani ka sako ta hanya ka buge mutum ya mutu ta ce Allah ne ya kaddara eh kuma ya kaddara kai ma kashe ka cikin so da Allah masu tuka mota a kula masu magana akan dokokin hanya misali wannan hukumar nan da ake ce mata benin road safety kudin gabin shawarwarinsu ba za ga sukan yi haka haka din ai abu ne mai kyau ni a gani na ai taimakawa ne wajen mai ceton rai amma da za ka tashi daga nan zuwa kaduna lagos sun ka dinganin haɗarurruka da yawa sai ka yi mamaki amma wasu daga cikin hanyoyin da muka bi misali a waje ba mun ce ko sun fi mu iya bane amma Allah sai ka daɗe ba ga haɗari akwai kyawun hanya aiko kuma bin dokokin da suka tsara makansu tun da su ya alamu na zahirar min alhayatun duniya an wasu yamar ce a haka allah ya kaddara ba kuma ɓuwo sai ka ce bozozo wurin tuki ba daidai ba ne kana overspeeding ta gani to allah mu kiyaye na ga wani karin magana suna cewa ka yi tuki a hankali don ka sauka gida a hankali cikin lafiya haka magana ce mai kyau har suna cewa in mutum na da abu uku kare toki in ka gaji karkai toki saboda gajiya kan sa ka kasa sarrafa mota kuma wallahi gaskiya ne suka ce in kana jin barci karkai toki don barci zai iya kwace ka tun ce barci barawo ne na uku sai suka ce in ya sha giya ba zan ce in ka sha giya ba in ya sha giya gaskiya ne ai to kar yayi tuki haka suka faɗa to kuma muhimmi ne waɗanda saboda giya ka san za ta haukata mutum misali to da haka da Allah mu kiyaye wannan ƙarin gaske ne kan tambayar da kai in ya tabbata dai kai ne sai a tsananta bincike to shi kenan hukuncin kisa kai ne akwai almubashiru wal mutasabbibu ka'ida ce wanda shi ya jagorancin abu kai tsaye da kuma wanda ya yi dalili sai a duba a ga wanne ne ya fi girman gudunmuwa da kaso mai tsoka allah sa an fahimci da kyau allah kyauta to yanzu to bismillah ina sardauna na to an samu rashi a makwauta yanzu kuma za a sallaci gawar bayan an tashi haka tafiya take ba Allah ji kanmu ɗazumin ƙarar sallar safiya a wannan masallaci an yi jawabi ashe mijin na masallaci ana ƙarewa yana fita sai samu ya mata ka taro su kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah ka ba mu gama walafi sauraka yan uwa muna roko a tsaya a sallaci mace ce ko namiji mace ce eh to ka gani ya je ta ajiya ya dawo ita da rasuwa Allah ka ji kanmu haka marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai dan uwanmu malam Sami Abdullahi ba shi da lafiya gashi nan kullun yana zuwa da shi ake tafsiri haka da Sheikh abdullahab abdullahi muhammad ba shi da lafiya an mai aiki a rojin sau biyu allah ka ba shi lafiya allah ta da kafaɗin sai allah waɗanda suka riga mu allah ji kansu ɗan wa a takaici abinda muke da shi kenan raƙumin jelar raƙumi sai a yi haƙuri sai dai amma a jelar raƙumi barin tambaye ku wani sahabi ne allah ya ba shi fiffike yana tashi aljanna ja'far ibn abi talib an gane tashi suna kiran da flying jafar ayyawallah wani sahabi ne idan aka zo yaƙi in ya ɗaura jan bandeji to ta bahaushe za a yi bala'iki kuma da aka zo yaƙin uhudu da ya ɗaura jan bandeji ai an ga abin da ya yi ya so ya samu shahada allah bai bashi sai daga baya a yaƙin da aka yi na ainihin da aka yaki musulmatul karba wani sahabi ne na'an abu abu dujana ya ce a wannan ranar annabi ce wa zai riki wannan takobi ya ba shi haƙƙin shi kowa ya ce ga takobi kan sakali kowa ya ce ne ne ya ce to wa zai ba takobin haƙƙi sai kowa ya sauke abu jana ce ana ya rasulallah ya karbe takobin ya daura jan bandeji ya fara rera waka in imru'un ahadani khalili wa nanu bisafilatin nahili har karshe ya ce ni ne wanda masoyina annabi muhammad sallallahu ya dauka min alkawari in ta yaki har sai abinda allah ya shi ya zo yi kifu akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shi kariya mashi maso na kafirai yadda ka san bayan beguwa kai ka san beguwa ta fi bushiya kaya wallahi ma ya ce duk su zuba a jikina wa rasulullahi ya haya ya rayu waɗannan mutane su za a taɓa su allah ya ƙara musu habai درجة اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال الله تبارك وتعالى أولا آية من لما تلاتين دترى وقالت وقالت أكمل وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل fadhuqu al'azaba bima kuntum taksibun to kasan jiya mun ji inda qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minna qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun wadanda suka shigo batch na baya da suka shiga wuta sai suka ga wanda sun riga su kuma su ne manyan su a duniya wajen jan su zuwa gaba daidai ba shi ne suka ce ubangiji ba su azaba riɓanye kan riɓanye an gane ko? to shi Allah cewa ai kowannan kuna da riɓanye na azaba gwargwadon mugun aikin shi to shi ne su waɗannan jagororin ɓanna su ne ola hudun sai suka ba su 'yan bayan amsa shi ne wakalat olahum li ukhrahum waɗannan jagororin da aka tume su da mugun aiki sai suka gaya mana bayan da suka zo suka ce fama kana lana alaikum min fadli fama kana lakum alaina min fadli yaku da kuka zo kuka ce ai mu ne muka jawo ku kan aikin banza dalilin shigowar ku wuta to ai ba ku da wata daraja sama da mu menene ba ku da wani fiko na daraja akan mu fadhuqul azaba bima kuntum taksibun duk ku dandani azaba saboda abinda kuka kasance kuna tsorurta ko kace abinda kuke aikatawa kenan dan kuna da awar cewa mu ne muka kaza kaza Allah da yace kowa na da da'ifun saboda ku dandani azaba ba bambanci tsakaninmu da ku wannan ita ce amsar da suka ba su aya ta gaba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا حول ولا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآيات هكا نيكوا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار كجوانا أربيا وأن بسكة كرية آيو يمو هم؟ suka yi girman kai ga barin bin ayyuma shine wastakbaru anha to ga sakamakon su la tufattahu lahum abwabus sama ba za a bubbude musu kofofin sama ba abinda aya ke nuna mana duk wanda ya mutu mumini yana da tarba ta musamman da maraba ta musamman da tawaga ta alkhairi da mala'iku ke mai ana maraba da ke har ya tabbata a hadisi mala'iku kan ce wani ne wannan mai kanshin nan mai mutunci a cewa ne kenan fulan ibn fulan kuma ya je ya samu tarba shi ne kalla inna kitabal abrar lafi illiyin kuma adraka ma kitabun to in illiyun kenan Allah ka samu ya Allah ran da za mu koma gare ka a yi mana tarba ta madalla to waɗanda suka karya ta ayoyinmu suka yi girman kai ba su da wannan garar kaji da kyau shi ne latufattahu lahum ba za a buɗe musu ƙofin samaniya sam wannan mutuntawa ba tasu bace ba wannan ba wala yadkhuluna aljannata tunda Allah ce wala korewa ne ba za su shiga aljanna ba in har za su shiga kowa to hatta yalijal jamalu fi samil khiyar sai idan raƙumi zai wuce ta hujin allura kai kuma kai kun san alkhiyar allura abin nan da kake yanzu da allah allura ya ake ba ake ba sai ka rufe ido daya don ga ramin sai ka rufe ido tukun to wannan ramin to ma tsaya tukun ya tsaka za ta wuce to raƙumi ba ake magana wai a gaya maka is an impossibility ba zai yiwu ba ne in raƙumi zai shige ta ramin allura da ake sa zare to irin waɗannan za su shiga aljanna ai akwai maganar da ake yi kawai a nuna maka misali mutum ne ce zan biya ka bashinka idan zakaran gidana ya haƙori to ka haƙura kawai a zalin ne ka yi allah isa kawai a ta abu zai yi ba aiki to zakara na haƙori ai akwai magana da ke ɗauke da saƙo aiki ma'ana ba zai yi ba har suke ba da misali wanda ya ce misali game da saki suka ce duk wanda ya alakanta saki da sharaɗi mai yiwa to sakin zai yi amma in aka alakanta saki da abu bai yiwu ba sharaɗi to shi ne misalin nan ya ce inda ya ruwan sama na farko ya sauka a dami na farko kin sauko to wannan zai yi ana ruwan farko ta sauka amma in ya faɗa irin abin da na faɗa idan zakara na gida na ya haƙori kin sauko to kaga ba zai yi to shi ne wannan misali ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام يا الله بزاس شجاء الجنة با حتى حرسي يلج يلج دقا ولج يلج ولوج أصل في إليك ولج يلج لا كتير يولج با سورة أقول وقف ya kifo ana kiransa fi'ili misali ɗaliban arabiya kursun wannan fi'ili ne mujarradi misali wa kafa ya kifo wa laje yalji misali to har sai lokacin da raƙumi ya shige ya kuɗe ta wato hujin allura to kenan ba zai yi ba fa sai Allah ce wa kadhalika najzil mujrimin haka dai muke sakawa mujrimin mabarnata masu laifi Allah karkasa mu zamanto cikin almujrimin amin lahum min jahannam لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
lahum min jahannama mihadu daga jahannama suna da carpet shi ne mihad tare da kuma kalmar mihad tana nufin zanin goyo da cradle da haka sukan ce al'ilmu min al-mahadi ilal lahadi ilimi daga mahadi zanin goyo to zanin goyonsu daga shimfiɗar jahannama ne shimfiɗarsu a jihannan a usulullah sakamakon su ke Allah ka tsare mu da wuta to kaga nan shimfiɗar bala'in wuta wa min fawqihim ghawash silin ɗinsu rabarbashin wuta ne kuma shine ghawash gaushi garoshi na wuta to kaga ƙasa musiba sama musiba an kulle su kirbi idan kana son ka hararo wannan bala'in ka kalli ɗakin biredi ka ga irin bakar azaba da biredi ke sha ka duba mana misali wuta bakan wuta to amma kai ka duba biredin na yana shan wala na wai don kai ka ji daɗi inda mutum ne fa to ka je abinda suke kira fungus inda suke ƙona ainihin duwatsu wata na je arlit can bodan nijar da ainihin nijar suka nuna mana wani wuri inda suke kona karfe na ce o'o allah ka tsare mu da wuta wata duniya kenan wadda yanki ɗaya ne cikin ɗaruruwa irin na jihannama shi yasa allah ya faɗa aya ta 192 a sura ta uku yace rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar ya Allah ai duk wanda ka sa wuta akhzaytahu ka ga mutum da asiri la karfa asiri lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi al haka muke saka ma az-zalimai اللهم لا تجعلنا من الظالمين والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جميل والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن سكي إيماني Allah ka shaida mun imani Allah ka karbi imanin ka haɓaka imanin ka rike mana imanin mu har lokacin haɗuwa da kai rabbal alamin waɗanda suka yi imani to ba imani kaɗai ba wa amilu salihat kullum imani da aiki tare suke a ƙur'ani abubuwa kamar guda uku hudu aminu billahi wa rasuli imani da Allah ba kaɗa da manzo ba bai yi amfani ba to haƙimu salata wa atun zaka sai ka haɗa su allabi na amanu wa amilu salata wato imani zalla ba aiki to haka zai yanzu misali duk mun yi imani azumin ramadan wajibi wani zai ta wallahi shi ya imani amma ba zai ba to imani bai amfani ba ko mu gane ba imani dole ya haifar da aiki amma ka admission a biyu ke kai imani za ka je faculty ka za ka ba ma ba ka taba zuwa lecture ba kuma ka ce kana bukatar sakamako mai kyau ai ba zai yi ba imaninka da ce kai ɗalibin jami'a ne is not enough yi abin da zai tabbatar maka da bukata ku gane da kyau manomi ya yi imani saukan ruwa alkhairi ne amma ya ce wallah ba zan je ko ina ba kuma ina so in sami ainihin bamba harvest wato yana so samu girbi mai kyau sai daga girbin da da zai yi ba sun haka kullum ƙor'ani kan yi magana kan al'iman wallazina amanu kuma imani shine ma waqara fil jinan wa saddaqahu lisan wa tabbaqathu al arkan abinda ya tabbata a cikin zuciya jinan harshe ya furta kuma gabobi suka yi activating din abu suka tabbatar da shi abu uku ya tabbata a zuci kuma harshe ya furta sannan gaɓoɓi sun aiwatar da haka kuma imani yana rabuwa yana kawo na yi ƙwarai da gaske yana rabuwa yana kawo yanzu da azumin ramadan ɗin nan wanda masha Allah yana ma kaffa kaffa ya furta abinda zai bata mai azumi ai imani shi ne ya hawaye wanda shi ko yana ta gulma yana azumi ya yi gulma ne ya ƙirana duk kuma azumi suke yi amma level da imanin ba ɗaya ba ne wallahi al'azim idan imanin ya kai gaba da ake bukata zai ji tsoron abin da zai bata tunda an suka cewa idan lokacin azumin ɗayan ku falayar fuf wala ya sahab wala ya jihar kada ɗayan ku yi basa kada ya kwakwazo da haya gaga saboda kada azumin ya samu karciya ko lalacewa kenan level ɗin imani yana da wato dama wajen daga aiki ko saukar da aiki Allah ka baka imani waɗanda suka yi imani wa amilu salih madalla suka kuma aikata aiki nagari shi aiki nagari fa shine abinda shari'a ta ce da shi nagari karka taɓa ɗaukan wani aiki ka ce nagari ne idan shari'a bata nagarantar da shi ba kun gane ko yanzu wani za a iya haɗari a mota misali a mutu kuma kafirai suka mutu ce Allah ji kansu Allah ramshe su kuma kafirai ne sai ce ai saboda tausayi muka ce to Allah ya haramta na kafiri gafa abinda kai ba aiki bane na gari wasu suna ganin cewa to ai mun saba a'a Allah ya hana وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا أن موئذة وعده إياه na ibrahim ya yi mababan shi neman gafara alkawari ne da ya bayyana gare shi kafirin tabarra aminu ya ce ba ne ba ina ba ku misalin kuskuren fahimtar addini ta yi dan wana ne mun saba don na ce rest in peace kasu da kake faɗa kuwa you don't say ris rrip da wanda yake kafiri ya samu damar hutawa sai in yayi imani to ka dai ce sorry shi kenan magana ba sorry duk ba shi ne ka kiyaye lafazin da kake furta don kai musulmi ne kana da tsari da kake tafiya a kai so da na baku misali menene ke kasancewa aiki na gari raftun waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari to la nukallifu nafsan illa wus'aha ai ba ma dora mana abin da yafi karfin da sai iyawarta ulaika ashabu aljanna wadannan sune yan aljanna Allahumma ja'alna minhum amin hum su fiya a cikin ta ku duba hum su su nasu aiki fiya cikin ta ita ne khalidu suna masu dawo amin malam duk mutum yana da kwana guda biyar a duniya yawon mafdo yawon mashhur yawon mauro yawon mau'u yawon mamdu mafdodun mashhurun maurodun mau'udun mamdudun to zan ɗauki na ƙarshen ne saboda shi ke da kai tsaye alaƙa da fassara ita na aya wato kwanakin nan da muke da su guda biyar ta ƙarshe ana kiranta al-yawmul mamdud rana mai kakkiya ba ta da iyaka endless to ranar lafiyar ke mamdud ce wajen ni'ima ni'ima babu iyaka Allah ka bamu to shine khalidun ai ko kuma musiba da azaba ita ma mamdud na uzubillah ɗaya kenan na biyu shi a ɗabi'ar ɗan adam ya fi son ainihin dawama duk mutum ya samu ne ba son ta gushe shi yasa shedan yayi makakanmu annabi adamu gadan zare Allah ya kara masa aminci yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la kaje inda ya fito mai kana so ya adam nuna maka bishiyar dawama in ka ce za ka zo a zana permanent sai a dawama to bari in ci sai Allah ce baka kai ba daidai ba ya annabin Allah kuma Allah ya yafe kakan Allah ƙara mai aminci to me ya ji hankalin shi alkhul kuma ai kun ji a baya wa qasamahuma inni lakuma yayi musu rantsuwa wallahi gaskiya nake so the point shine me dawama ko matan nan da suke wani shafe-shafe ta tsofa tana son kuruciya ta dawama ne za ta dawama wannan misali ne suraka Allah ta'ala sai ce a cikin aljanna hufiya khalidun suna madawama ne dawama iri biyu a alyawmul mamdud daya ana so daya ba a so yan aljanna suna son hul yan wutafa ka gani to ka nisanci hul ɗayan nan mara kyau wuta roƙi Allah ya baka hul dawama a wannan gida mai daraja kuma abin na da adireshi tun daga nan duniya Allah ku akwai adireshi aikinka yana da tamina waye kai shi san kaga mutum kwana sabo rana sabo abin tausayi shi sa kullum muna addu'a wannan musiba ta a ce yaranmu suna a tare da wuka ana sace waya Allah ka gyara su amin musulmi ne shedan ne kai musu hari karkala an ce su roki Allah ya gyara su gwamnati haƙƙinki ne a ɗau mataki na gyara sannan malamai ku taimaka ma gwamnati wajen yin addu'a Allah ya gyara su addu'a ita ce babban security zone na mutum ko shaidan yana shayin addu'a so kada mutum ya kauce ga danga ai lalatacce ne kaza kaza a'a kai da kake da shirya da ai ba sai wa roƙa ne ga ko ka sai za ka kare ta ai shine abin tsawo in ga karo tana tallan jikin ta yi mata addu'a Allah ya gyara ta kai da kake ganin kana kan shirya ka roƙi Allah ya rike maka imani mutum ba tabbas sai ba in ya mutu akan dahir tukunfa wallahi domin muddin makiyin nan yana na shedan to baya bacci Allah kai mana magani shi aya ta gaba ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
aya ta 43 kenan cikin wannan sura ta bakwai al-a'raf in aljanna bayan sun shiga mun shiga insha Allah Allah ce wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin duk zamu kwanci zamu ciccire abin da ke zukatansu na ghilli da suke da shi a duniya shi kenan an cire ghilli da hasada da kyashi da kofa da nunkufurci duk an wanke mu ta tassa a shiga aljanna ba shiga da hararawa ko kofa babu babu wani za'ana ma fi sudurin min ghillin ghil kofa da kyashi da nunkufurci da talaulautuwa duk an cire har malamai suna bayani akwai ruwa na musamman lakul Allah da ya ce mun cire saboda duniya gidan dagulewa ce akwai sharri akwai nun kufurci to aljanna idan Allah ya mana arzikin kaiwa ga ce duk ku tsaya tuko ba za ku shiga da wancan kazantar ba sai an cire ku zama tattas ka wa innal ahlahiyal hayawa hakikanin rayuwar kenan nan kofa gona ce ta shuka abinda ka shuka za ka girbe Allah ka samu shuka alkhairi wa naza'ana mun cire shi naza'ana kenan in ka so ka ce mun tumbuke ka dubi qur'ani da yace wan nazi'ati gharqa amma wan nashitati nashita kun san bambanci yana daga cikin style na tafsirin qur'ani ka fassara qur'ani da qur'ani shine manhajin ibnu kathir shine at-tafsir bil ma'thur mafi kyawun ajin tafsiri kenan wata aya ta fassara wata aya kun gane ko ba ku misali ne mai Allah ta'ala ce Allah ta'ala ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun yawa masu ciki ajalinsu idan mace mai ciki mijinta ya mutu to in ta haihuwa a gaba idda mijin ya mutu yau da la'asar magariba sa ta haihu to to ya za ka yi da aya ta ɗari da talatin da biyu cikin bakara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يلا كده mazaje da kuke mutuwa ku bar matayenku matayen ya tarabbasa su yi zaman idda arba'ata mai wata nawa da kwana goma duka duka kwana nawa kenan 130 ko saboda wata hudu 120 days sai ka tsara da kwana nau kenan goma to Allah ya ce duk waɗanda aka mutu aka bar su haka za su zama sai ka ce wannan aya akwai inda inda kuma Allah ya fassara ta inda tana da ciki mijin ya mutu a mijin da mutu ya bata ba da ciki wannan aya ta bakara ta ba doka ne general sai wancan ta hasasa shi shi yasa a cikin manhajin tafsiri kar ka dauki aya ka doka ta da aya wani sashi na fassara wani sashi tun gane ana iya samun itlaqi a samu taqyidi a samu wato ainihin misali yani abu wanda yake miƙaƙƙe a takwara shi kamar kai ne idan ka ce duk wanda ya ba na haƙuri ba zan yadda ba shi sai baban kai ce ya haƙuri to kaga ina magana duk din ka bane kace to baba ai shikenan sai mu ce ina magana duk da ka faɗa to ana samu haka a rayuwa wannan misalai ne kawai saboda ka za mu cire duk abin da ke zukatan su na gilli tajiri min tahtihim lanhar wato koramu na gudana karkashin aljanna da aka ba su to da Allah ya musu wannan kyautar wa qalu sai suka ce to tambayar da malamai ke ana musamman ɗan luba kaga ƙalu mu ɗaliban arabiya mun san ƙalu wani irin fi'ili ne past tense ne ko future ko present continuous ko past participle wani iri present ne wa ƙalu sai suka ce past tense ne to to to sai aka ce sai suka ce lahirar ba ta zo mutakun ba malamai suka ce to ya ubangiji azza wajen ya ba da labarin abin da zai faru bai faru ba da pastors na ji maku gane domin aljanna ai ba a shige ta wata kuma amma Allah ce sai suka ce ma'ana a gaya maka consider it down amma wuce wurin ka ai muhallin imani ne kawai wa ƙalu sai suka ce alhamdulillahi lade hadana lihada godiya shin a hausa godiya ta tabbata ko godiya ta tabbata wani ne fasa ta tabbata ba haushe kan ce ta tabbata shi ne ya sa suka ce tsira da aminci su tabbata ga annabi sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi to idan ka ce su tabbata ai addu'a kake yi ai ba matsala amma sun daga sun tabbata ai arabtum saboda Allah yake cewa sai su ce godiya ta tabbata ga Allah Allah wanda allazi hadana li hada shi ya shirya da mu zuwa ga wannan aiki har muka samu wannan sakamako mai alkhair kenan ba iyawar mu ba kaji tawadu fa mun gode ma Allah jamil da ya shiryar da mu zuwa ga wannan alkhairin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wallahi ba mu isa mu shiryu ba zuwa ga aiki na kwarai har mu kai ga wannan matsayi kaga musulunci na karantar da kai tawadu idan kai wani abu mai kyau ka samu nasara to ka daina kallon kwarewa ba da godiya ga Allah shi sa fatiha ake kiranta as-salatu sunanta kenan hadisi tabbatacce Allah ce qasamtu as-salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana idan bawa ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce hamidani abdi bawana ya yi kajifa ya ce ar-rahman rahim sai ce afna alayya abdi ya ce maliki yau midin sai ce majjada ne abdi har zuwa ƙarshe saura ka faɗin hamdala babban abu inda zan tambaye ku surori nawa ne suka fara da alhamdulillah ƙwa'ani biyar ku kawo su ta farko fatiha ta biyu al'an'am ta uku suratul kafi masha ta hudu saba'i ta biyar na'am to wace ce kuma ta kulle da alhamdulillah walhamdulillah bil'adar نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله سورة اليقطين سورة الصفات chapter 37 to Qur'ani dan ka san hamdala ba shi yasa duk masu karanta hamdala da shirme alhamdulillah wallahi wallahi shirme ne wannan zamanin da tajwidi ya zauna a baki mutane kana cewa alhamdulillah a'udhu billah ko alhamdu la ba daidai ba ne akhil karim ka faɗe shi daidai alhamd ba karamin magana kake faɗi ka gani domin aljanna suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode Allah da ya shirya da mu zuwa ga wannan ba mu kasance za mu iya shirya ba laula ba domin an ba domin Allah ya shirya ba za mu iya ba sai suka ce laqad ja'at rusul rusul rabbina bil haqq wallahi manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya manzanni sun zo muhammad sallallahu ya zo da gaskiya musa yahya zulkifil yusha yunus kullum ja'u bil to sun faɗa inda affirmative lalle sun zo mana da gaskiya suna faɗin wannan magana wanudu sai su ji an kira su daga fuskar ubangiji jalla jalaluhu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malu to ga aljannan nan an gadar muku da ita shine urithum ko eh kaga cikin sura ta 23 yace ulaika humul warithun alladhina da Allah ya ambaci sifofi na mu'mini guda bakwai sai ce ulaika humul warithun waɗannan su ne magana ba kudi ba a gida na abada na tuturta Allah ka ba mu to haka za a ce da su gidan aljannan kenan uristumuha an gadar muku da ita uristumuha kalmar tana da tsayi tana da harufa nawa malamai kan tambaye mu wace kalma ce tafi kowace tsayi a ƙur'ani laistakhlifan a'a in kana son ka san kalma da tafi tsayi sai ka kalli adadin letters din ta harufanta nan orith samuha daya biyu uku ba ta da tsayi wanda yake ta wace ce longest term a qur'ani daliban qur'ani na tambaya muku sani ba ya salama fa asqaynakum ta fi kowanne tsayi na shigo da wannan domin akwai malamin da kan yi tambaya a matsayin wasu kwakwalwa a cikin ulumul qur'an quranic sciences wannan tana daga ciki amma ba ta da tsayin fa asqaina kumu ku lissafi harufa na wajen goma sha ɗaya la yastakhlifannahu ba ta kai sha ɗaya ba an gane ko haka kuma inda za ce da ke wace ayata ta fi kowace tsayi ayan bashi ila ta dayantu wace ce aya kuma tafi kowace rashin tsayi ثم نظر لا saboda kaga summa kalma ce nazar kalma ce kalma na'am wace ce mudahammatan wata yake ce to ai malam mudahammatan kafin a ƙara faɗa mai summa nazar tun ya faɗa ito amma ita ai kalma ce biyu ai summa kalma nazar mudahammatan kalma ce kwaya ita ce shortest a bisa wannan ma'ana ɗin kuma fahimta ko wannan ana kiran shi ulumul qur'an ma tambaye ko iya ku tsakanin suratul adiyati da suratul kawthar da suratul al-falaq wacce ce wannan ba harfin mi'ara a ciki is obvious ba mimun ciki ina tsinaka kawthar ka wani ina shana ka wani kun ji mim amma wal'adu ya ce ɗaba falmuri ya ce ga mimin nan wal'adu bi rabbi falaki min sharif min to malami suke wannan sukan ce da su quiz on Qur'an muhimmin lamari araftun to nan uritumuha an gadar muku da ita aljanna bima kuntum ta'malu kaga ƙarar jaddada maka alladhina amanu wa amilu saboda abinda kuke na aiki kenan aljanna ba a samun ta gratis sai da aiki sai da cin kwakwa ko ji misali muna cikin kishi yunwa muna neman yardan Allah ne Allah kai da damu shikenan mun zo ƙarshen darasin mu ne yau اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم سلمنا من الكبر اللهم ارحمنا رب العالمين